أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ga watan 11 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1438 wanda ya daidai da 15 ga watan 8 shekara ta 2017 domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano muna karanta littafin nan na ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami shehu usman dan fodiyo rahimahullah wannan kuma shine darasin mu na goma sha tara darasin da ya gabata malam ya karantar da mu ainihin wato babi na biyar wato akan ladubba na biyan bukata ma'ana ladabin idan mutum zai je yayi bayan gida ko yayi bawali to akwai adabul islam akwai wasu ladubba da musulunci ya ainihin wato shimfiɗa su wanda sunna ne mutum ya zamanto ya ladabtu da su yana daga cikin abin da yake nadabi na biyan bukata a sunna shine rashin fuskantar alƙibla ko juya mata baya ba za ka fuskanci alƙibla ko ka juya wa alƙibla baya ba a daidai lokacin da kake ƙoƙarin yin biyan bukatarka ka saboda hadithin da imamul bukhari ya ruwaito inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce idan ɗayanku zai yi bayan gari kada ya fuskanci alƙibla kuma kada ya juya mata baya akwai bayanan da malamai suka yi game da yadda za a yi jam'in waɗannan hadisan ko kuma wannan hadisin da wasu hadisai da ƙila za ka iya cin karo da su a wasu guraren inda malamai suka kasu gida biyu wasu suke ganin wato ba za a fuskanci alƙibla ba ainihin wato ko a juya mata baya ko a ina ne ma'ana a cikin ban ɗaki ne ko kuma a fili inda kuma wasu malaman suke da ra'ayin cewa idan a cikin ban ɗaki ne ko kuma wani guri wanda yake akwai katanga ko shamaki to mutum zai iya fuskantar da inda yake so a inda wannan hannun yake a inda mutum zai biya bukatarsa a fili ina jin mun yi bayani da akan haka sannan akwai ladabi na idan mutum zai je wajen biyan bukata akwai addu'a ko zikirin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da al'ummarsa shine Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith sannan bayan mutum ya gama biyan bukatarsa in ya fito sannan sai ya ce gufranak yana daga cikin ladabin biyan bukata kada mutum ya yaye al'aurarsa tun daga tsaye musamman idan ya zamanto baban daki bane wanda yake akwai shamaki guri ne wanda yake a waje ko a fili ko cikin gona ko cikin daji to kada mutum tun daga tsaye ya yaye al'aurarsa ya bari sai ya ainihin wato yi ƙasa sannan sai ainihin wato cire suturarsa domin ya biya bukata yana daga cikin ainihin ladabin da muka karanta shine mutum ya tabbatar yayi istibra'i ma'ana yayi tsarki mai kyau bayan mutum ya gama biyan bukatarsa to ya tabbatar da yayi tsarki mai kyau ta hanyar kawar da abin da ya fito daga ɗaya cikin mafita guda biyu ko duka guda biyun bawali ko gayidi ko kuma bawali da gayidi din wanda muka karanta wani hadisi na Imam al-Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin dalilan da suke jawo mutum azaba a cikin kabari akwai rashin sitirce kai ko rashin tsaftace kai daga fitsari ya kawo mana wani hadisi wanda mun karanta shi yana daga cikin abin da yake na ladabi na biyan bukata shine mutum ya hada abubuwa guda biyu wajen tsarki ma'ana ya istinja'i istijmar sannan ya istinja'i ma'ana ya sa wani abu na katsewa ko na ainihin kawar da ainihin wato ita najasar kafin kuma ya amfani da ruwa in yayi haka nurun ala nur kenan yana daga ciki kuma mutum ya zamanto lokacin da mutum yayi gayidi zai yi tsarki na bayan gari to ya dan sassauto da duburarsa kaɗan domin ya zamanto ya tsarkake ta yadda ya kamata ina jin wannan shine gabar da muka tsaya albida'u fi qada'il haja shaydan har ban daki dama nan matattararsa ce ya biyo ka masallaci ballantana ban daki har masallaci har guraren ayyukan alkhairi shaydan baya barin mutane yana bin su domin ya ga ya lalata musu ibada ko kuma ya kawar da kai daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ka akan koyarwarsa to ina ga kuma ban daki wanda dama gidansa ne don haka akwai wasu bid'o'i da shaidan ya kirkirar wa mutane kuma ya ainihin karantar da su suke yi a abin da ya shafi biyan bukata to su ne malam zai gaya mana wasu daga ciki ba duka ba albida'u fi qada'il haja yace bid'o'i a wajen biyan bukata lokacin da mutum zai bawali ko zai yi gayidi to akwai wasu abubuwa ka kiyaye su yin su bid'a ne wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadha bab amma abinda mutane suka kirkiro a cikin wannan babi allazi huwa babu qada'il haja wanda shine babun nan na biyan bukata idan mutum ya shiga bayi min albid'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan famin zalika yana daga cikin bid'o'i an yakuna qadiyal hajati inda qada'il hajati uryanan wato yana daga cikin bid'o'i mai kokarin biyan bukata ko wanda yake so ya biya bukatarsa a daidai lokacin da zai biya bukata ya zama cewa yayi tsirara kamar yadda na karanta muka karanta sati biyu da suka wuce a mun faɗa cewa a wancan lokutan za ga ba a daban ɗakuna irin namu wanda za ga cewa akwai katanga akwai shamaki akwai abin da za ga yawanci idan mutum ya matsi yana da biyan yana son ya biya bukata to zai tafi kawai inda wani fili ko wani daji kawai zai biya bukatarsa a nan to kaga lokacin da mutum zai biya bukatarsa a gurin da yake ba killataccen wuri ba ne to kaga bai dace ba ya tsirara a can baya an gaya mana yana cikin ladabin mutum zai biya bukatarsa a cikin daji ko a gona ko a wani fili kar ma ya yaye suturarsa sai ya je kusa da ƙasa to ina ga kuma gaba ɗaya ma ya tuɓa kayan gaba ɗaya ya tsirara kaga a can sunnar shine ka je dab da ƙasa kafin ka yaye al'aurarka tunda gurin da zaka biya bukata guri ne da wani zai iya hango al'aurarka ai ka ce mutum kada ya yaye al'aurarsa a tsaye domin yaye al'aurar laifi ne to nan kuma sai ya zaman to kenan bid'a ne mutum yayi wa kansa tsirara lokacin da zai biya bukata to shine malai yake cewa fa min zalika yana daga cikin bid'a an yakuna qadil haja ko qadiyal haja wanda yake kokarin biyan bukatarsa inda ƙaza ilhaja lokacin da yake wato zai biya bukatar tasa oriyanan ya zamanto ya yi tsirara laisa alaihi shay'un ya zama babu komai a jikinsa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce a bar haramtawa malamai sun yi ijma'i akan haka haythu la haythu yarahu nas inda mutane za su ganshi ma'ana bid'a ce kuma bid'ar ba mai sassauci ba bid'a mai tsanani mutum ya yi wa kansa tsirara lokacin da zai yi bayan gari ko zai yi bawani kuma a inda ya yi tsirarar mutane za su iya ganinsa domin bayyanar da tsirara wani ya gani ba iyalan mutum ko kuma abin da hannunsa na dama suka mallaka ta mallaka na bayi ba to wannan kaga abu ne wanda yake haramun a shari'a da haka mutum kenan ba zai tuɓe kayansa lokacin da yake kokarin biyan bukata ba wannan a inda mutane za su gan shi to wannan bid'a ce kuma bid'a a bar haramtawa wa illa idan kuma mutane ba za su ganshi ba fa fa huwa bid'atun makruha to dai kai bid'a makruhiya to yanzu kaga idan mutum a ban daki ne fa wannan shi ma bid'a ne mutum a ban daki ya shiga cikin ban daki yayi addu'a shiga ban daki ya shiga ya kuma sa sakata ya kulle a nan ma bid'a ne mutum ya tuba kayansa dan zai yi bayan gari ko zai wanka ko so yake ya gama bayan garinsa sannan ya zo ya wanka bida ne shi ma na'am bida ne bida ne malam ba haka yake nufi ba ba bida ba ne ma'ana ya ce bida ce a bar haramtawa in mutum ya yi tsirara inda mutane za su gan shi amma bid'a ce makaruhiya misali mutum ne shi kadai a cikin ungurmin daji ina ganin ba kowa a gurin ba wanda yake tsammanin zai ganshi saboda ba kowa cikin daji ne sai tsarara to nan yayi bid'a makaruhiya ina fata an gane idan yayi tsarara inda akwai yiwuwar mutane su ganshi wannan bid'ar haramun ce idan kuma yayi tsarara domin yana kokarin biyan bukata sai yayi tsarara a gurin da dama ba guri bane da mutane ke kai kawo an fahimta cikin gonaki ne ko kuma cikin daji ne ba ya tsammanin wani zai ganshi to a nan ɗin ma ai akwai yiwuwar kuma wani ya ganshi to tunda akwai yiwuwar wani ya ganshi duk da cewa babu tabbacin wani zai ganshi to in yayi haka yayi bid'a makaruhiya amma a cikin bandaki tunda duk abin da ya kawo bid'ar a wannan gabar ai tsireci to amma a bandaki mutum ya kulle ya sa abin ya ba magana cewa wani zai ganshi ko da haka a fahimci wannan wa min zalika yana daga cikin bid'a a babin ainihin wato biyan bukata an ya tagawwata fi biya'il kuffar wato mutum yayi ainihin wato bayan gari a wajen ibadar kafirai wa kana'isihim da coci coci ɗinsu mutum ya je ya samu wani guri da kafirai suke bauta a gurin ko masu bautar wuta a nan suke bautar wuta ko masu bautar rana a gurin suka dan gyara shi suna bautar rana ko masu bautar sa a gurin suka killace suna bautar sa ko kuma yahudawa inda suka dan ware suna yin bautarsu ta yahudanci ko kuma ya je ya samu coci inda suke bautar su ya je ya bayan gari a gurin wannan shi ma bid'a ne dan tsoka da fada ne an fahimta kar mutum ya ce dan mutum yayi bayan gari cocin ita ma ba najasa bace a a wannan tsoka da fada ce domin yin hakan akwai abin da zai iya faruwa idan za ku iya karanta tarihi lokacin da aka yi abraha ya zo zai rushe ɗakin ka'aba ai kuka karanta doguwar kissar a ƙarƙashin wannan kissatu ashabul fil ai za ka ga abraha na wannan lokacin ya gina wata katuwar coci ya kawata ta yana ƙoƙarin ya ja hankalin mutanen yemen da yankunan cewa ba sai sun je ka'aba bauta ba ga wata ka'abar ya yi musu wani daga cikin mutanen maka kishi ya kama shi za a yi wa ɗakin ka'aba kishiya shi kuma sai ya tafi haccan yemen ya je cikin wannan cocin ko wannan gurin da abraha ya gina sai ya bayan gari a ciki na ba ta gane wannan shi ya fusata abraha ya ce to da an yi shirin kawai za a yi wa wancan ɗakin kishiya ne ya zamanto can wayanda suke can su bauta su yi bauta a can wayanda suke nan kuma su bauta to yanzu zama a rushe can ya zama an shafe shi daga cikin tarihi a dinga zuwa ana bauta wannan abin da ya jawo wannan rigimar kenan shi yasa aka ce kar ka zagi waɗanda ba musulmi ba kar ka zagar musu addini sai su zagi naka wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm an fahimta kar ka zagi iyayen gijin su ko kar ka domin zagin iyayen gijin su da suka yi imani da su shi zai sa su zagi Allah da kai kai imani da shi to don haka yin wato zuwa ka yi bayan gari ko ka yi wani abu na najasa a gurin bautar kafirai tsokana ce ta kai kuma su zo gurin da kai kuma kai imani da shi kake bautar Allah a ciki su kuma su zo su rama na fata an gane to shi yasa mallam yace yana daga cikin bid'a an ya tabgawwaka mutum yayi bayan gari fi biyadil kuffar gurin bautar kafirai wa kana'isihim da coci coci din su wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an kuma wannan bid'a ce wadda malamai sun yi ijma'i akan haramcinta li'annahu yu'addi ila an yaf'alu zalika fi masajidina domin hakan zai bayu zuwa ga su ma su zo su yi haka a cikin masallatanmu lokacin da kila dare aka kulla masallaci aka tafi za su iya zuwa su balla kofa su ma su shiga cikin masallaci ku zo za ku yi sallah asuba ku tara sun yi muku kashi a ciki an fahimta kuma kila zai zamanto wannan sun yi ne saboda ramuwar abinda su ma aka je aka yi musu a wajen bautar su وقال في المدخل ابن الحاج يا فراس كل تافن سنا المدخل يتي ينهى عن ذلك أن يهني جمد ينهكا كما ينهى عن سب عن سب الآلهة كما يندى أكا هنا زاجن آلهة المدعوة من دون الله iyayen gijin da ake bautata musu ake kiran su koma bayan Allah to an hana mutum ya zage su li Allah ya subbu Allah ta'ala domin kada wanda ka zagar musu iyayen giji mutum yana bautar goma gunki ka zo ka ce gunkin ban za ka zazzagi gunkin sai ce kai ma sai zazzagi naka ubangijin ina fata an gane to wannan yasa aka ce to kar ma kai kuskura ka zagi bautar su ko ka zagi abinda suka yi imani da shi suke bauta ko kuma ka je ka bata musu gurin bautar su dan wannan zai jawo su kuma su kai kana ganin ba komai bane kuma ba komai din bane domin duk gurin da ake kiran wani Allah ai ba komai bane to kai kuma gurinka da kai imani kuma shine sahihin guri wanda ake ɗayanta Allah da bauta kai kuma ka jawo a zo a yi masa ta'addanci wa'annan iyayen gijin da suke kira suke roƙonsu ai kowa ya sani cewa wa'annan iyayen gijin wa'anda ba Allah subhanahu wata'ala ba aikin banza ne to amma zagin su kuma zai sa ubangijin na gaskiya shi kuma sai su zage shi to shi sa sai aka rufe wannan kofar saboda irtikabu akhafu dararain ko kuma ainihin wato saddu zari'a amin saboda saddu zari'a saboda toshe wata barna kada ka je garin kai wata barnar kuma ka jawo wata barnar da tafi waccan girma ina fatan gane wa min zalika yana daga cikin bid'a a babun tsarki an yasluta zakarahu bi quwwa mutun ya dinga tatse ko kuma ya dinga matso ainihin wato zakarinsa bi kuwatin da karfi a can baya in kuntuna ya gaya mana cewa bayan mutum ya gama fitsari to ana so ya dinga tatso ainihin wato gabansa yana karkadewa a hankali saboda dan ragowar fitsari da ya yi saura ya zamanto ya zube duk da cewa tun a wancan satin mun yi karatu cewa malamai sun ce kawai in kai ka tsuguna kai biya bukatarka ka tabbatar ka gama ba sai ka yi wani matsa-matsa ko tatsa-tatsa ba kawai ka yi tsarkinka ka tashi domin suka ce ma damar za ka matsa kuma wani danshin zai samu domin sun ce kamar hantsar kamar wato nonon mace ne in tana shayarwa in dai za a matsa nono zai fito to haka shi ma zakarin mutum bayan ya gama fitsari in dai zai matsa to wani danshin fitsarin zai kuma fitowa da haka shi sa ba a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da haka iya ikon ka shine ka tsuguna ka gama biyan bukatar ka eh kawai ka kama ruwa ka tashi an bayyanta to shi sa sai ce ko da ka yi irin wancan din na kaɗan dinga matsowa kana karkaɗewa to kar ya zama da ƙarfi domin kai da ƙarfi kuma ka yi bida ya ce wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an ita ma bid'a ce a bar haramta malamai sun yi ijma'i akan haka me yasa li'annahu idrarun bin nafsi domin cutar da kai idan mutum yana kama gabansa da ƙarfi yana yana girgizawa yana yana matsewa to zai cutar da kansa an fahimta zai cutar da mazakutarsa gaskiyar magana da haka kaga to duk abin da kwamitin zai cutar da kansa an hana wala tulqu bi aydikum ila tahluka wali annahu kadhar'i sannan shi zakarin mutum lokacin da ya bawali mala yace kadhar'i kaman hantsan nono ne ko na dabba ko na mutum kullama sulita duk lokacin da za a matsa a ɗan nadawa to zai ba da wani danshi danshi shine an nadawa albalal kenan za a samu albalal danshi shi ake kira nadawa duk lokacin da za a matso to za a samu annadawa wato za a samu danshi fa ya tasabbabu fi adami tanzibi wannan kuma sai ya jawo rashin samun cikakken tsarki sai ya jawo mutum rashin samun cikakken tsarki wali annahu aidan sannan kuma har wa yau banda waccan illar yurkhil mathana yana sakwarkwatar da almasana matabbatar fitsari inda fitsari yake taruwa sannan ya matsu kuma ka je ka zubar to in kana yawan jan mutum yana jan gabansa yana girgiza yana matsawa da ƙarfi to wannan zai cutar da waccan almasana matattarar fitsari to kaga kuma garin neman gira rasa ido shi yasa aka ce zai jawo mutum cutarwa shi yasa ya zama bid'a shi yasa kawai mutum ya je fitsari ya kama shi kawai ya je ya tsuguna yayi fitsarinsa har zuwa lokacin da zai tabbatar da fitsarin nan ya fita ya ɗige ya ɗige shi kenan kawai mutum ya tsarki ya tashi ina fata an gane wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau an ya ruja bainan nasi wato mutum ya fito tsakanin mutane liyastabri'a wato domin yayi tsarki wa zakarahu fi yadihi zakarinsa wa zakaruhu fi yadihi zakarinsa yana hannunsa misali mutum ne bawali a wani guri ba ruwa kawai sai mutum ya ruko gabansa kawai zo cikin mutane ya wuce wai yana neman ruwan da zai tsarki wa in kana ta ta saubihi ko da a ƙarƙashin tufafinsa ne misali mutum yana da riga ko babban riga haka da an gani dai an san gabansa ya rike wannan ya saba ladabi ya yi bawali a gurin da babu ruwa sai yake ganin wai kada wannan bawalin ya ɓata masa kaya da haka kawai sai ya ruko ainihin al'aurar tasa ko da ku a cikin riga ne ko ta cikin kaya ya ruko ta to wannan abin da ya yi bid'a ne wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce makruhiya li'anna li'anna zalika shawahun wa aibun wa musla domin yin hakan shawahun mummunan abu ne wa aibun kuma aibu ne ai baya cikin kamala mutum ya haka ko baya cikin kamala ba za a ɗauke ka cikakken mutum ba kana irin wannan al'ada da haka na farko shawahun mutum ya aikata mummunan abu wa aibun kuma mutum ya yi aiwa kansa aibu wa musulatun kai wannan ma za ka iya kiransa musula shi ma dai aibanta kai ne mutum ya yi wa kansa musula kama fil madakal kamar yadda ya zo cikin littafin madakal ƙwala fihi ibn al-hajj ya faɗa a cikin wannan littafi nasa al-madakal ya ce wa kasiran ma ya fa'alu ba'adun nasi haza da yawa za ga mutane suna yin haka wa ƙannu hiya an kuma an hana yin hakan fa'in kanar lagu daruratun filijiti ma ibin nasi ko da ya kasance akwai larura ta haduwarsa da mutane wato kila a cikin jama'a ne ana wani taro irin wannan yanayin ya kama shi ya je tsari ya kama shi ya je can gefe ya yi to ko da a cikin taron jama'a ne ana wani taro kada ya hakan idzaka a wannan lokacin da ya fitsarin ya kama shi to kada ya hakan falyajal ala farjihi khirqatan a madadin ya riko gaban nasa gara ya samu wani kyalle ko wani hankici ya daure gaban nasa shine ya shuddu alai ya ɗaure kan gaban nasa inda yake tunanin fitsari zai ci gaba da ɗigowa thumma ya kharuju sannan ya fita daga inda mutane suke fa idza faraga min darurati ko thumma ya kharuju sannan ya fito daga gurin da yayi bawali din fa idza faraga min darurati in ya gama wannan larurar tasa ta taron da ake a cikin mutane kaga dama gaban nasa yana can ya ɗaure shi ya dan yi masa ainin ya ɗaure shi da me ko hankaci ko kuma wani tsumma haka da haka idan ya gama wannan larurar da take ta cikin mutane ta nazzafa izzaka to in ya bar gurin sai je ya tsarki kaga ba wanda zai gane wani abu da ke tare da kai mutum ya je dama bawali ne ya kama shi kuma shi sa shari'a ta zo kamar yadda muka karanta satin da ya gabata shi sa shari'a ta yi maganar istijmar domin an san fitsari zai iya kama mutum ko larurar bukata za ta kama mutum ba ruwa shi sa aka ce to akwai istijmar kai amfani da hoge ko tishu ko dukkan wani abu mai tsafta wanda kuma ba mai alfarma ba wanda za ka iya kauda wannan najasar da shi aka baka wannan dama duk to kaga kenan in akwai ɗaya daga cikin wannan kawo ba bukatar ma sai kawo mutum ya ruko gabansa ya shigo cikin mutane da shi yana neman ruwa ko kuma sai mutum ya ɗaure gaban nasa da wani kyalle kafin ya samu ruwa kawai mutum ya samu hoge ko wani abin nan ya goge shi kenan kawai sai ya sa kayansa ya fito na ba ta gane wa min zalika yana daga cikin bid'a filistin ja wato a wajen tsarki ila gasil baɗini wato mutum ya ce sai ya wanko har cikin gabansa in bayan gari mutum ya ce sai ya wanko har can cikin duburarsa wannan bid'a ne ina ba ta gane bid'a ne kamar yadda za ga mutum wani wajen alwalawai sai ya dinga haka sai ya wanko wai har cikin gidansa ba wanda ya sa wannan mutum wannan akwai wanda aka ce cikin magabata ya dinga haka kuma sai ya makance da karshe ya makantar da shi wannan abin da yake da haka ba a sa mutum ya haka ba kawai ka wanke iya inda shari'a ta ce ka wanke ragowar kuma ba a sa ka ba da haka ba a sa mutum ya ce to ai bayan gari yayi dan ya samu cikakke tsafta wani ya dinga tura dan yatsansa cikin duburarsa ya wanko can na farko dai kazanta ne kuma wannan ma mummunan aiki ne domin yayi kama da mutanen qaumul an fahimta da haka shi sa aka hana wa yudkhilu asba'ahu ko isba'ahu ya shigar ya dinga shigar da dan yatsansa fi duburihi cikin duburarsa ma'al istinja tare da tsarki lokacin da zai tsarki wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce a bakar hantawa wa huwa min fi'li shirarin nas kuma aiki ne na ashararan mutane aiki ne na ashararan mutane aiki ne na mutanen ainihin wato yan luwadi kama fil madakhal kaman yanzu yazo cikin littafin madakhal qultu shehu usman dan fodiyo yace wa mimma yalhaqu bi hadhihi albida'i yana daga abinda za a riskar da irin waɗannan bid'o'i a babun tsarki alistija'u min ar-rihi mutun yayi tsarki dan yayi tusa dan mutun yayi hutu ai ba wani tsarki da mutun zai da haka mutun ya kamar yanda mutun yayi bawali zai tsarki in yayi gaidi zai tsarki to yace kuma in yayi hutu ma sai ya je yayi tsarki wannan in kai hutu sai ka je kai tsarki shi ma bid'a ne ina ba dan gane wa fil hadith yazo cikin hadith laisa minna man istanja min rihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yace laisa minna baya daga cikin mu baya kan sunnar mu man istanja min rihin wanda yake yin tsarki dan yayi tusa ba a yi mata tsarki yin tsarki dan an yi tusa wannan shi ma bid'a ne ai laisa ala sunnatina baya kan sunnan mu to in ko aka ce mutum baya kan sunna yana kan bid'a kenan shi yasa mala yace bid'a ne yana daga abin da za a riskar a cikin bid'a ya zama mutum yayi hutu yace sai ya je yayi tsarki wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin laisa minna man istanja min rihin hadisi ne wanda yake da'ifi ina fata an gane domin hadithin yana cikin jami'u sagir na imamu suyuti manistan ja minar rihi falaisa minna sannan ibn asakir a cikin tarihu dimashq shi ma ya kawo hadithin hadithin ana jingina shi zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam jabir bin abdullah amma shi kansa ainihin wato ibn asakir wato ya yi hukunci akan cewa hadisin da'ifi ne sannan almanawi cikin faidul qadir wato sharhin wannan aljami'u sagir kenan shi ma ya yi wannan bayanin ya faɗa a cikin almizan wato ya ce akwai hadithai wanda a sharƙi bini wato ƙatsami ɗaya ne wato cikin rawin ko marwaitan hadithin shi wannan sharƙi ɗin ainihin wato a almanawi ya faɗa yake cewa lahu asharatu a hadith yana da hadisai sun kai guda goma fi ha manakir duk hadisan akwai in akwai nakara a cikinsu akwai nakara a cikinsu da haka shi sharki din nan da'if ne da haka in ka tattara maganganun da malamai suka yi akan wannan hadisin hadisi ne wanda yake ta fuskar isnadi bai inganta ba hadisi ne da'ifi ina fata an gane albabu sadis babi na shida fi bayani ɗariƙin sunnatul muhammadiyya fi babil gusul وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية آه من من من بروان أبوكم وفي الخراشي وانظر هل النهي على سبيل الكراهة وهو الظاهر أو المن سيتش وانظر أتكل تافن الخراشي ما لك وانظر كدوبا هل النهي wannan hanin da aka yi na cewa in mutum ya yi hutu ya yi tsarki hani ne ala sabilil karaha wato ta fuskar karhanci wa huwa zahir wanda shine zahirin maganar awul man'u ko kuma hani ne ta fuskar haramci ma'ana malamai suna da fuskoki guda biyu wasu suna ganin mutum yayi hutu ya je yayi tsarki wannan hanin hani ne na makaruhi an hana mutum yayi haka hani ne na karhanci an fahimta yin tsarki daga hutu wato an hana yin hakan kuma hani ne na karhanci wasu malaman kuma suka ce hani ne na haramci shine ma'ana wanzur halin nahayu ala sabilil karaha wa huwa zahir ka duba sosai ka gani wannan hanin da aka yi na cewa in mutum yayi hutu ya je tsarki wannan hanin ta fuskar karhanci ne wanda shine zahirin maganar awul man'u ko kuma ta fuskar haramci ne warrihu tahirun sarraha bihil baji ya ce ita tusa tsarkakakkiya ce ba na jasa ba ce kamar yadda albaji ɗaya daga cikin manyan turakun malikiya albaji kamar yadda ya yi bayani ya yi bayani ƙararar cewa ita tusa bahira ce ba na jasa ba ce to ko ana yin tsarki ne ga abin da aka fitar na najasa to ita ba najasa ba ce tsarkin mai mutum zai yi kaga ba a yi mata tsarki kenan intaha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi babi qada'il haja mala ya ce a nan ne bayani ya tike game da abinda mutane suka kirkira a cikin babin biyan bukata min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihil uqala malam yayi wannan bayani ne dan fadakar da mahankalta su gyara la ala sabilil ihsa ba yayi wannan bayani bane dan kirga irin laifuffuka da kurakuran da mutane suke aikatawa albabu sadis babi na shida fi bayani dariqis sunnatul muhammadiyya za ka ji bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi bayanin gusul a cikin bayanin wanka wa bayani ma ahdathahu nas da kuma irin bayanin abinda mutane suka kirkira fihi a cikin wannan babi na wanka min albid'i shaytaniya na daga bid'o'i irin bid'o'i na shaytan dariqu sunnati fi babil gusul tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin wanka na tsarki amma dariqu sunnatul muhammadiyyati fi babil gusul fa huwa an yaghtasila al-mughtasilu min al-janabati kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu minha wato sunna a babin wankan janaba shine mai wankan janaba yayi wankan janabar kamar yanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka in janaba ta kama shi kaga ya dunkule magana duk wani bayani da zai kawo kuma ƙarin bayani ne amma ya tattare karatun anan ma'ana sunna shine in za ka yi wankan janaba tambayi yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wankan janaba to ka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wankan janaba to shine abinda ake bukata da kai ka aikata a sunna a babin wanka wa fi sahihil bukhari an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin sahihul bukhari daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda matar annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min aljanaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wankan janaba bada bi ghasl yadayhi yana fara wanke hannayensa tun kafin yayi tsarki ko ya sa hannu cikin mazubin yana fara tuntsuro ruwa ya wanke hannayensa wannan sunna ta farko karkace ya hannuna mai kyau ne ya kai na annabi kyau saboda ka fara wanke hannunka da farko kafin ka tsoma a cikin bokiti ko bahon da za ka yi wanka thumma yatawadda'u sannan sai mutum yayi alwala kama yatawadda kama yatawadda'u lis-sala kaman yanda yake yin alwala in zai salla an fahimta ma'ana kana idan ka tasalla min aljanaba manzo Allah ya kasance in zai wankan janaba bada bi ghasl yadayhi yana fara wanke hannayensa in ya wanke hannayen thumma ya tawadda'u sannan yayi alwala kama ya tawadda'u lis-salati kaman yanda yake yin alwala in zai yi sallah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma sannan sai ya shigar da yan yatsunsa cikin ruwan fa yukhallilu biha usul sha'ri sai ya tsatsefe asalin gashin kansa da danshin hannun nasa ma'ana ya tsoma hannayen a cikin bahon danshin hannun nasa zai ɗauko ya cusa a cikin kansa ya mummurza ya mummurza yana yin haka ya sau uku saboda kan ya shirya za a zuba man ruwa ba kawai mutum yana ɗebo ruwa ya maka a kansa wani lokaci sun ce shi ke kawo ko ciwon kai ko abin da haka da haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna hannunsa yake fara jikawa da ruwa sai ya murza kan nasa ma'ana dan wannan kaga ba mubasharatan kai kawai ya ji an zuba man ruwa ba sai da aka murza dan kaɗan kaɗan ruwan ya ɗan ratsa shi ya ratsa cikin gashin to an ɗebo mai yawa aka zuba ba matsala na fata an gane amma yawanci za a ga yawancin an mutum ya kan fito kawai sai ya watsa a kansa za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka da farko thumma yasubbul ma'a ala ra'si ka gani ba bayan yayi wancan sannan sai kuma ya ɗebo ruwa sai ya zuba a kan nasa salasa garafatin kamfata uku biyadaihi da hannayensa guda biyu to bayan ya wanke kan nasa thumma yufidul ma sannan sai ya kwara ruwa ala jildihi kullihi a fatar jikinsa gaba daya sai kuma ya dinga zuba yana cuccudawa an bayyanta wani hadithi imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabul ghusl babul wudu'i qabla al-ghusl sai imam al-bukhari ya masa babu yace babun da yazo na a fara yin alwala kafin a fara kafin ayi wanka sai kawo wannan hadithin na ummul mumini na aisha imam muslim shi ma a cikin kitabul haid ya kawo wannan hadithin babu sifatul gusilin janaba shi kuma ya kawo shi a babun sifar yanda ake wankan janaba shi ma da ya tashi sai kawo wannan ruwayar ta ummul mumini na aisha wa fi sahihil bukhari aidan ya zo da cikin bukhari har wa yau qalat maimuna ummul mu'minina maimunatu matar annabi sallallahu alaihi wasallama tace وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به na ajiye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa da zai yi wankan janaba da shi fa afraga ala yadai sai ya zubo ruwan a hannayensa fa ghasalahuma ya wanke hannayen marrataini sau biyu aw thalathan ko sau uku thumma afraga bi yaminihi sannan sai ya zubo ruwan da hannunsa na dama ma'ana sai tuntsuro ruwan da hannunsa na dama ko kuma ya sa tun da ya riga ya wanke hannun sai ya sa hannun a cikin bahon ko cikin mazubin ruwan sai ya ɗebo da hannun dama ala shimalihi sai ya zuba a hannunsa na hagu faga salama za kirahu sai ya wanke al'aurarsa an fahimta bayan ya yi haka summa dalaka yadahu bil ard sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goga hannunsa a ƙasa tunda ya riga ya hannunsa ya mubasharanci ainihin wato al'aurarsa shi yasa suka ce kamar yanzu tunda yawanci banɗakunan mu duk za a ga an riga an sumunce su babu ƙasa ko bango na ƙasa da mutum zai goga hannunsa idan mutum ya yi tsarki saboda lokacin da janaba ta kama mutum kaga ya riga ya fitar da mani so saboda haka in ya zo zai yi tsarki bayan ya yi tsarki to hannun naka sai ka- sai mutum ya sa sabulu sai ya wanke hannun nasa sannan sai kuma ya ci gaba da wanka shine a madadin wannan goga hannun a ƙasa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karka je yanzu jikin tayil ɗinka ka dinga goga ka ce an ce dalaka ya dahu bil ard an fahimta ko kuma ka je jikin sumuntin banɗakin ka ka kama goga hannunka ka ce an an ce dalaka ya dahu bil ard lalle abin da yasa yayi haka ga hikima da aka kai ma yanzu ka sa sabulu ka wanke hannun shikenan yayi summa madmada sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kurkura bakinsa wastanshaqa ya shaqa ruwa thumma ghasala wajhahu sannan ya wanke fuskarsa wa yadayhi da hannayensa thumma ghasala ra'sahu thalathan sannan sai ya wanke kansa sau uku thumma afraga ala jasadihi sannan sai kuma ya zuba ruwa a jikinsa thumma tanahha min maqamihi sannan sai ya tashi daga gurin da yake shine tanaha ya matsa daga inda yake faghasala qadamaihi sai ya wanke kafafuwansa guda biyu me yasa ya matsa malamai suka ce kamar yanda muka sani muna ta karanta ban daki a wancan lokacin za ka ga ba fulo da haka mutum yayi wanka a ban dakin da babu siminti ƙasa ce gurin lokacin da yake wanka kan ya gama zai ga duk ƙasar gurin ta jike shak ta ta ta jike jakaf ko to kaga mutum ya wanke kafarsa a gurin kuma cikin cabin zai kuma takawa to shine hikimar in annabi ya gama wankansa tsaf sallallahu alaihi wasallam maimakon ya wanke kafar anan kuma ya sake tsumbula ta cikin cabun ya fita to sai ya tashi daga nan gurin sai ya koma gurin da bai jike ba sai ya wanke kafarsa ya wanke kafarsa kaga sai ya tashi tsaf ya tashi mafhum to wannan shine hikima wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda imamul bukhari ya rawaito shi cikin kitabul haid babul ghusl marratan wahida sai ce babun da yazo na wanka sau daya wanda hadisin shi ma ya fitar da shi ko kuma hadisi ne wanda maimunatu bintul harith ta rawaito imam muslim cikin kitabul haid babu sifatul ghusl al janaba shi ma ya kawo wannan hadisin wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam fil ghusl yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a wanka at-tayammun damantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fara wanke bangare yakan fara wanke bangaren sa na dama kamar yanda yazo a hadithin na Aisha yujibuhu tayammun annabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tahuri wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli na Aisha tace manzo Allah ya kasance yin abu da dama yana burge shi har fi tanaulihi sa takalmi sai ya fara sa kafar dama sannan ya sa kafar hagu fitar julhi ya tashi taje kansa to matajin sai ya fara shace ya fara taje bangaren dama sannan sai taje bangaren hagu wafi ɗuhurihi haka a wajen wankansa in zai wanka sai ya fara wanke ɓangarensa na dama da aka ce yana wanke jikinsa yana zuba ruwa a jikinsa gaba daya to ka kaddara yana fara zuba ruwan ne a ɓangarensa na dama sannan sai kuma ya zuba a ɓangarensa na hagu an bayyanta وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت عن كربودك نانا إن شاء الله يكارا متى يداتتي كنا إذا أصابت أحدنا جنابة تتي منكسن تي إذن جنابة تكام أيدك تكمو أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها أخذت بيديها تنا إيب الرواد كانتا وتدهنا ينتا salatan biyadai hada hannayenta salasan sau uku fauka ra'asiha ta zuba a kanta thumma ta'khudhu biyadiha ala shikkiha al-ayman sannan sai ta sake ɗebo ruwa da hannunta sai ta zuba a bangaren ta na dama wa biyadiha al-ukhra da ɗaya hannun kuma ala shikkiha al-aysar sai ta zuba a bangaren ta na hagu kaga tana so ta fassara mana wancan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin abu da dama to gashi farko zaka zuba ruwa akan sau uku sannan sai ka fara zuba bangaren dama sannan sai kuma mutum ya zuba bangaren sa na hagu wannan hadithin shi ma imamul bukhari cikin kitabul haid babu man bada'a bi shiqqi ra'sihi al-ayman fil ghusl sai imam al-bukhari saboda fikihunsa sai ce babun wanda ya fara wanke kansa da bangaren dama kaga hatta kan kenan sai ka fara zubawa ka fara wanke bangaren dama sannan ka zuba bangaren hagu haka sauran jikin ya kawo wannan ruwaya tana da Aisha haka Imam Muslim cikin Kitabu Al-Hayd Babul Qadr al-Mustahab min al-ma'i min al-ma'i fil ghusl shi kuma sai kashi a karkashin babun gwargwadon ruwan da aka fi so mutum ya yi amfani da shi wajen wanka shi ma za mu zo wannan gabar kar ka dauka wato ba abin da shari'a ta bari komai sai da aka ce ga yanda ake so kai to wannan a ce ga yanda ake so kai din shine shedan baya so shi sa in ya zo ko ya sa ka rage ko ya sa ka ƙara shine bid'a kuma wani abun akwai shi a shari'a amma ragi ko ƙari sai ya mai da shi bid'a in aka ce yi guda uku to in kai guda hudu ya zama bid'a kenan dan ba shi shari'a ta ce kai ba in kai guda biyu in dai ba wani nasi da ya ce ka yi guda biyun to an ce ka yi uku sai ka yi biyu ba ka yi aiki da umarnin shari'a ba ina ba ta gane ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في الغسل yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wanka at-ta'jil gaggautawa nadban an so haka wato in janaba ta kama mutum an so ya gaggauta ya wanka duk da cewa mutum zai iya jinkirtawa zuwa wani lokaci amma nadban an so janaba tana kama mutum yayi wanka an fahimta wannan shine abin da aka fi so amma mutum ya jinkirta saboda wasu dalilai babu laifi وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنها قالت أقيمت الصلاة وعدلت, وعدلت الصفوف قياما أم المؤمنين أبي هريرة رضي الله عنه يكتا أقيمت الصلاة أن تاد إقامة صلى وعدلت الصفوف قياما sahu ya daidaita a tsaye duk sahabbai an miki an daidaita sahu فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يفتو منا فلما قام في مصلاه يا يندي تسيا أقولن ده زي جا مصلى ذكر سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يتنا أنه جنوب cewa yana da janaba bai yi wanka ba ya manta har yayi alwala kuma gashi ya shigo masallaci har an tada iqama ya tsaya a gurin da liman yake tsayawa za a tada sallah sai ya tuno annahu junubun yana da janaba yanzu mu ne yan takibe liman kar a ce me ya faru da liman kawai sai mutum ya fuska ja mutane sallah da yawa ana samun haka yayin mutum ya ja mutane sallah sai mutum ya zo ya ce ya tambaya ya tambaye ka kuma ala gafarta malam wallahi sai mutum sai na ji kunya kuma ka ji wai sai ya ji kunya ya ja mutane ba shi ba shi da tsarki ai ba mutane ne ba tambaye ka suka yi me ya faru ba an tada iqama kawai ka ja wani ka ce ya shiga ya kawai saboda shi wali ne kar a ce alwalarsa ta kare shi za kawai mutum ya fuska da yawa za ku ga sai ga liman wai shi za ka daɗe ko da yake Allah ta'ala kila yana taimakon limamai suna da kyakkyawan ciki a alwala amma da wahala ga mutum yana sallah ya jawo wani to ko kai ka san ko shakka babu wani fuska yake alwala ta warware kawai sai ya fuska ya ja mutane a haka kamar wata ranar lokacin sayid na umar ana zaune kawai sai wani saki iska don ka san ɗabi'an mutane ce haka da aka saki iska can kuma lokacin sallah ya kace istawo sai kuma kowa ya miƙe ya shiga sahu sayid na umar ya ce wanda ya hutun nan ɗazidan girman allah ya je ya sake alwala kawai mutane kowa ya yi fuska sai wani ya zo ya raɗa sayid na umar ya ce halifa shawarar da zan bayar kowa ya je ya sake alwala sai aka ce kowa ya je zaki alwala isa da ke gaya ma wani wallahi alwalarsa za ta wuro ne kuma ya ci gaba da jan mutane kaga ganganci ne da girgire wannan wani kuma ya tuno cewa janaba da janaba jikinsa bai wanka ba kuma ya ja mutane kila an yi raka ɗaya ko biyu maimakon daga nan ya jawo wani shi ya fice ba magana ce ta je canja alwala ba magana ce ta je ma ya wanka a gida amma kawai mutum zai ci gaba sai kuma bayan ya ja mutane aka kuma sai ya zo ya dinga tambaya malam ni ne mutum ne ba shi da tsarki kuma sai ya ja mutane sallah ya tuno ba shi da tsarkin kuma haka ya ja mutane sallah sai daga baya shi kuma sai ya je su kuma ko ohoke malamai suka ce su kam sallar su ta yi tunda ban san halin da limamin su yake ciki ba to bari ka ji fiyayyen halitta hak- har an tada ikama ya shiga gurin da liman yake ya tuno annahu junubun kuma kaga ana karanta ma da manyan baki dan kai alwalaka ta kare kuma kai wane ne menene kuma a ciki ballantanawa ma zai ce maka wai ɗazu da ka fito me ya faru ne a wanda zai ce maka haka to ko ma tambayar ka wani ka ce alwala ta ce ta kare ba shi kenan ba sai mutum ya je mun alwala ce ta kare sai mutum ya je ya canjo wata sai kuma ya dawo mamu ko ma ya dawo masu buki bayan an idar da sallah shi ya fara sallah kuma ga yana ciko wasu wasu rakawoyin a ba komai bane shi ke nuna mutum ne kai in ka ce wa baka tusa ba faɗa kai ba ko kuwa yo qama fi musallahu zakara annahu junubun fa qala lana sai manzo Allah ya ce mana makanakum ku tsaya yanda kuke sallallahu alaihi wasallam makanakum yace yanda kuka tsaya an tunda an riga an miki an daidaita sau an tada ikama sallah kawai za a yi za a kabarta sai tuno ga abin da ya faru yana da janaba bai wanka ba sai ce makanakum ku tsaya yanda kuke thumma raja'a sannan ya koma gida fagta sala yayi wanka sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja ilaina sannan ya fito wajen mu wa ra'asuhu ya qaturu kansa yana digar da ruwa yana gaya muku wanka yayi bai sa tawul ko na biya goge ta yadda zai dawo kaman kawai wata mantuwa yayi yanzu ya dawo a'a wanka ne ya fitar da shi wanka ya je sallallahu alaihi wasallam fakabbara kuma es- kuma ikamar da aka yi bata expire ba bata yi expire ba don yana zuwa fa kabbara kawai yana shiga gurin da ke kawai ta da kabbara fasallai na ma'ahu muka yi sallah tare da shi amma yanzu wani lokacin aka ta da ikama sai wani ya ce da Allah a jira shi an dan jira an dawo wai sai an sake ikama ana iya ta da ikama wani ya zo zai musulunta yanzu ba za a ta da sallah ba sai a tsaya a musuluntar da shi in an musuluntar da shi kila musuluntar da shi da bayanin da za a yi zai ɗauki minti biyar kuma an ta da ikama ba bukata sai an sake da an musuluntar da shi a ce to je ya wanka sai kuma liman ya juya ya kawai sai ya ce Allahu akbar sai a ci gaba da sallah ina ba ta an gane wannan hadithin imam al-bukhari ya rawaito shi cikin kitabul ghusl babu idza zakara fil masjid annahu junubun yakhruju kama huwa wala yatayammam kaji ba imam al-bukhari sai ce ga wani babi shi a cikin littafin sa bukhari da ya tashi sai ce babul wato idza zakara babun idan mutum ya tuna fil masjid yana masallaci annahu junubun sai ya tuno yana da janaba yakhruju ya fita kawai an fahimta kama huwa kamar yadda yake din nan kawai ya fita wala ya tayammam kuma ba tayammama zai ba zai koma ne ya je ya wanka sannan ya dawo wa fi umdatil murid as-sadiq ya zo cikin littafin umdatil murid as-sadiq lam ya'mur bi i'adati al-iqama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da a sake iqama ba bai yi umarni da cewa a canja iqama ba wa qala sahibul madkhal wato sahibul madkhal sai ya ce fihi raddun alal muwaswisina wannan a cikin wannan hadithin akwai raddi ko cikin wannan babi akwai raddi akan masu waswasi alal muwaswisin masu waswasi kaza akwai masu matsalar su kuma waswasi yanzu mai irin wannan waswasi ministan kawo shakku wani za a iya yanzu a kira sallah a zo a tada ikama a yi sallah har a gama bai gama alwala ba sai ya yi sai ce kaman kaza ya faru wani sai ya shiga ban ɗaki wajen sau uku sau hudu sau biyar sai ya zuwa kusa gama alwala sai ce kamar ruwa ya kamar fitsari ya dugo sai tashi ya koma ko kuma yana cikin sallah kawai sai ya ce alwalarsa ba ce ba ya manta kaza sai ya yanke sallah ya fita an bayyanta to wannan matsala ce kuma ba a gina hukunci akan wasu wasi an fahimta domin alyaƙin akan alyaƙin ake gina hukunci shi yasa suka ce idan mutum ya tabbatar da yayi alwala to kokonto baya warware mara alwala an fahimta yanzu mutum yayi alwala sallar magariba yayi sallar magariba za mu yi sallar isha sai ke wasu wasan alwalarsa tana nan ko ba ta nan tana nan domin ya yi sallar magariba da alwala ya ƙinan to yanzu shakka ba za ta warware waccan alwalar ba da haka alwalarsa tana nan kawai in mutum yana niwa ko ina da alwala ko ba da tana nan malam kana da alwala har sai ka tuno ba ka da ita kamar yadda suka ce idan mutum ainihin wato ba asilan za a yi sallar magariba kawai sai kake tunanin kayi alwala ko baka yi ba asali baka yi ba kawai ka je kai alwala an fahimta bisa ka'idar da suka gina ta al-yaqinu la yazulu bi shakk wa anna sunnata at-takhfifu fi tahara wato a cikin wannan babin da muke karanta akwai raddi akan masu wasuwasi mutum ya yi ta fitsari ya yi fitsari ya ce kamar wani abu ya dugo kamar kaza da sauransu wa annan sunnata kuma sunna a takfifu shine sassautawa fit taharati game da matsalar tsarki ka je ka tsuguna ka yi ka gama eh tsarkin ka tashi kawai wannan shine sunna ba sa ka ko wanda na taba jin wani malami yana bayanin cewa sai ka miƙe tsaye sai ka dan yi tafiya sai ka dan yi tsalle da sauransu wai din ragowar da kake ciki kai ta dansin kai kadai a ban daki kaga sai a dauka ba kai addu'a shiga ban daki ba ko sun dan shafe ka tun yana ban daki shi kadai yana ta vibration kawai a cikin ban daki an fahimta kawai mutum ya yi tsuguna ya gama ya dige to shikenan kawai sai ya tashi ya tsarki kawai tashi tafiyarsa amma wai sai yayi wai akwai wanda in ya miƙe tsaye to rago sai ya fita akwai wanda ko ya miƙe tsaye ba zai fita ba sai yayi tafiya akwai wanda ko yayi tafiya baya abin nan sai ya dan yi tsalle an fahimta in ka gane sunna duk ka huta intaha bayanu dariqi sunnatul muhammadiyya fi babil ghusl anan ne bayani ya cike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin wanka ala sabili tanbihil uqala la ala sabili ihsa sannan wannan ita ake kira sifatul kamal akwai sifatul ijza akwai sifatul kamal a babin wanka sifatul ijza shine mutum ba sai ya bi wannan gaba gaban ba zai iya kawai je wanke jikinsa gaba daya janaba ta kama shi eh ya je kawai ya bude shawa kawai wanke jikinsa gaba daya yayi wankan janaba yayi sifatul ijza kenan sifatul kamal shine wannan kayi abin gaba gaba ka fara yin kaza sannan kai kaza sannan kai kaza in kai haka da niyyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai sunna kuma zaka samu lada an bayyanta shi ake kira sifatu al-kamal saboda kaga kenan sifatul kamal zaka fara wanke hannunka sannan sai kai tsarki bayan ka yi tsarki sai ka yi alwala bayan ka yi alwala sannan sai ka zuba ruwa a kanka bayan ka zuba ruwa a kanka sai kuma ka wanko bangaren ka na dama sai ka wanke bangaren ka na hagu wannan ka tashi ka canza guri ka wanke kafarka ba sai ka yi haka ba domin fikihun yin hakan shine saboda yanayin gurin amma tunda gurin da yanzu ake wanka guri ne da kana wankan ruwan yana kwararewa saboda haka zaka iya wanke kafarka a gurin na fata an gane bari mu karasa babu albida'u fil ghusl sai bid'o'i kuma da mutane suke yi a cikin ainihin wato babun wanka wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadha al-bab amma abinda mutane suke aikatawa ko suka farar abinda mutane suka farar a wannan babi allazi huwa babul ghusl wanda shine babun wanka min al-bida'i shaytaniya na daga bid'o'i mutum yana ganin kaman Allah yake bi nan ko bid'a yake yi bai sani ba a babun wanka fa min zalika yana daga cikin haka kasaratu sabbil ma yawan zubar da ruwa ta'adun ruwa mutum kawai ya wara famfo kawai ga bokiti ya cika yana ɗiba wani yana ƙara zuba wani yana zubewa kan yi wanka sai ga bokiti uku sun zube wannan shi ma bid'a ne an fahimta kar ka ɗauka bid'ar wai shi sa shehu usman dan fodiyo wannan dan ya gaya maka cewa bid'an nan fa ba fa inda shedan bai kai ta ba ya yi tallanta kuma yana samun kwastomomi a kowane gurbi ya bi mutum banɗaki ya bi shi kasuwa ya bi shi masallaci ko ina innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum sannan thumma la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin aiki yake yi 24 hours ba saurarawa lalle sai ya samu mabiya waɗanda zai tafi wuta tare da su sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sunnar annabi fashi ya kwace wa annabi mabiya sun koma mabiyansa kullum aikinsa kenan ba saurarawa da aka duk ɗan abin da baka kake renawa kana ganin kawai don buɗe famfon ya ta zuba nan shi ma bid'a ne mutum zai wanke cokali sai ya zubar da rabin bokiti zai wanke hannu ya wara famfo in gaya ma wanke hannu kawai sai bokiti sai wajen rabu bokiti ya zube kawai saboda unguwarsu ba a wahalar ruwa ka je gurin da ake ɓoye ruwa a ƙarƙashin gado Allah na taɓa zuwa wajen wata ‘yar uwanmu na ruwa a ƙarƙashin gado aka nuna min bunta alwala aka ce mutum da ita yake wankan soso da sabulu ka je ga su za su yi wannan wautar rijiyoyin ba ruwa akwai rijiyar gidan in kaga tarin gugan sai hankalinka ya tashin an ce ka cika bokiti tarin guga kawai kai ta zirawa kai ta zirawa kai ta zirawa kafin gugan ya je can kasar ruwan kuma ba gugan ba zai ciko ba saboda ba ruwan za a ga kila bai fuka ɗebo kwata ba a cikin gugan ka sake kana ta ja kana ta ja sai nan ɗinka ya anza kan ka cika bokiti aiki ƙarshe da ƙarshe ma ruwan ma yi kafe cike rijiyar aka yi amma mutum ya samu wadata shi kuma ta inda za ka gane abin da zai ishe ka yanzu duka ba duk lokacin da lokacin sallah yayi za ka yi alwala ka nemi ruwa ka rasa sai ka dan samu wata buta ka ji dan ruwa za ka ga ka cancana to wannan cancana shine asalin ruwan da zai ishe ka ala gafata malam din rago ta aji kake in mutum yana yayi bawali yana son ya kama ruwa ya nemi ruwa ya rasa dan wannan dukon da ya samu shine fa wanda zai ishe shi amma ya zubar da buta guda saboda sai kama ruwa kawai mutum yana ban ɗage gaji karar yana ta zubar da ruwa kawai ruwa ne akwai ruwa ba matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambayi jabir bin abdullah wai annabi sallallahu alaihi wasallam in zai wankan janaba wankan tsarki gwargwadon ruwan da yake wankan tsarki da shi yace khamsatu amdadi a sa yace sa'i guda sa'i guda shine zai ishe shi kanan sa'i bai kai kwanan sha ba fa ka ɗauke shi ma a kwanan sha kwanan da muke awo da shi kwanan sha shi ne sa'i guda a wani cikin mutanen da suke gurin kawai ya ce wa jabir kwano ɗaya ne yake wanka da ni kwano ɗaya ba zai ishe ni ba sai ya ce kana ya kafi man huwa aufa minka sha'aran wa khairan minka yace kaga kuma kwano ɗayan nan shi yake isar wanda ya fi ka yawan gashi in kana takama kai balarabe ne mai yawan gashi to shi ne yake isar wanda shi ya fi ka zama balarabe ya fi ka yawan gashi kuma in kana takamar kai mutumin kirki ne ya fi ka zama mutumin kirki kwano ɗaya ne yake isarsa shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka auna yadda ake ta ta'adu ruwa ka auna yadda za ga ake ta ta'adu ruwa kunna famfo wanda ya ta zuba ya bokitin ya cika ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba to shi ma kaji bid'a ne ta'adun ruwa a wankan tsarki ko a alwala shi ma bid'a ne wa min zalika kasaratu sabbil ma dan haka in kana yin wannan kai ma an ganka dan bid'a ne wa min zalika kasaratu sabbil ma yana daga cikin haka wato bid'a a babun wanka kasaratu sabbil ma yawan zubar da ruwa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an bid'a ma ba wai mai dan sauki sauki ba bid'a ce a bar haramtawa kuma malamai sun yi ijma'i akan haka ta'adun ruwa ba kyau liman ya atakidu anna zalika dinun musamman ga wanda ya kudurce a zuciyarsa cewa zuba ruwa wai a zuba ruwa gabobi ko ina ruwa ya ta sharara a jiki wanda ya kudurce hakan dinun qayyimun yana ganin kaman addini ne mai kake wa kamalun kuma yana ganin hakan kamala ce min fi'ilihi akan wannan aikin nasa da yake bi ra'ayin fasid da wannan gurbataccen ra'ayin nasa to wannan ya fi zama bid'a muharrama wa illa in ko mutum kawai dai shi ma dai ya santa ado ruwa yake amma baya dauka addini ne yasa shi haka to fa huwa bid'atul makruha amma wanda yake ta ta'adu ruwa yana ganin ai an ce ruwa ya ta zuba ya shafi ko ina yake ta wannan ta'adu ruwan da niyyar ko da kudurin cewa addini ne yasa shi to bid'a da yake yi muharrama ce amma in yana yi ne kawai dan shi ma ya dai san ta'adu ruwa ba kyau yana yi to wannan bid'atul makruha wa min zalika yana daga cikin bid'a a babun wankan janaba naqdu sha'ril madfur kwance gashin da yake tufkakke gashin mace da ta yi kitso mana a sha'aril madfur gashin da aka kitse to ba ce mutum ya kwance ba ce mace ta kwance ba shi yasa da abdullahi dan umar radiyallahu anhu yake ba da fatawa cewa duk lokacin da mace janaba ta kama ta ko jinin hailata ya dauke sai ta warware gashin kanta na Aisha ta ji labari take cewa a mamaki da dan gidan Abdullahi dan Umar to ka ce mace ta yi aski ma mana da a huta ma'ana tana inkarin wannan fatawar tasa da yake bayarwa an fahimta da haka matukar gashin mace ruwa yana shiga ba bukatar sai ta kwance da haka warware kitso saboda wankan janaba malai ce shi ma bid'a ce haisu kana murka inda gashin ya zama sakakke ne ba turarre bane wanda zai zama ruwa yana da wahalar ya shiga gashi ne sakakke wanda da an zuba ruwa zai shiga ciki to babu bukatar sai an kwance ya dukulul ma a wasa da ruwa zai iya shiga tsakiyarsa to babu bukatar sai an kwance kwance kitsan da niyyar cewa ko da kudurce cewa hakan addini ne to shi ma bid'a ne idan ku dama kitsan nata yayi datti ne tana so tun daga wanka ya kama ta ma bari kawai ta kwance ta yi wankan gaba daya wannan kuma kaga wani abu ne daban amma ta dinga jin cewa wannan kwance kitsan nata addini ne to mala yace shi ma bid'a ne musamman gashin nata ya zamanto sakakke ne warwara in ta zuba ruwa wajen wankan ruwa zai shiga ciki wa illa idan ku gashin ko an yi kitsan da yake ɗaurarre ne ko irin kitsan roba ɗin nan wanda ruwa ba zai shiga ciki ba la budda min hallihi babu makawa sai an kwance shi shi kuma wannan da ruwan ake so ya shiga to in ku an yi kitsan da ruwa zai shiga ciki babu bukatar sai an kwance an yi kitsan da ba yanda ruwa zai shiga ciki to sai an kwance kitsan kaga an an an, an raba wa mata wannan bayanin wa amma hallul marhiyi amma warware kitso ko gashin da yake wato marhi sakakke ne ba turarre ba fa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce a bar haramtawa malamai sun yi ijma'i akan haka liman ya atakidu anna zalika dinun qayyim ga wanda ya kudurce yin hakan addini ne mai kake wa kamalun min fi'lihi kuma yana ganin kaman kamala yayi a wannan aikin nasa bi ra'ayi al-fasid da wannan gurbataccen ra'ayi nasa wa illa in ko ba da wannan niyyar ba ta mahangar addini mutun ya warware ba kawai shi ya ga dama yayi fa huwa bid'atun makruha wa min zalika at-ta'khiru al-kathir min fi'l al-ghusl min ajalil waswasa yana daga cikin bid'a a babun wanka jinkiri mai yawa kafin mutum ya gama wanka saboda waswasi mutum sai yayi tsayi an ya wanke guri kaza kuwa sai ya dan yi minti daya minti biyu sai kuma ya sake wanke yayi gaba kuma sai ga mutum yayi wajen awa daya a cikin bandaki wankan tsarki zai amma saboda yawan waswasi wannan shi ma bid'a ne at-ta'khirul kathir jinkiri mai yawa min fi'il ghusl wajen yin wanka min ajalil waswasati saboda waswasi fa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce a bar haramtawa liman ya taqidu anna zalika dinul qayyim ga wanda ya kudirce yana ganin kamar hakan addini ne ya tsaya wai wannan waswasin da yake kamar da cikin addini ne dan kada ya zamanto ya bar wani abu da bai ba a'a kai maza maza kawai kai wankan wal fawru da wato da gaggautawa kamar yadda ake karantar da mu a ainihin wato fiqh ko da haka ana buƙatar mutum yayi shi almuwalat a samu almuwalatu bibiya daga wannan gaba sai wannan gaba kana gama nan sai nan kar ya zama to mutum ya jinkirta wanka jinkiri mai yawa wa kamalun min fi'ilihi bi ra'ayi al-fasil kuma ya dinga ganin kaman yin hakan shine ma kamala na wannan wankan nasa da wannan gurbataccen ra'ayi nasa wa illa fa huwa bid'atun makruha in ko ba da wannan niyyar yayi ba to ya aikata bid'a makruhiya wa min dhalika sabbul ma'i fi simakhil udhnayn ko fi simakhi udhnayhi yana daga cikin bid'a mutum ya dinga kwarara ruwa a cikin kofar kofofin kunnuwansa fil ghusl a wanka an fahimta kuma za ga ana faɗar haka yanzu ka koma akadari abdurrahman al-akadari ya ce wa gasulu simakhil udnain sai ya ce in baka sani ba wa hiya thaqabatu dakhilatu fil ra'si to ashe yin hakan bid'a ne an fahimta ya ce wa gasulu simakil uzunaini da wanke ƙofofin kunnuwa wahiyar tsukubatu dakila ita ce wata ƙofa mai shiga firrasu cikin kai aka ce ka wanko ta in ji mala abdurrahman al-akhadari Allah ya masa rahama amma ka ajiye wannan magana mala ya ce bid'a dan mutum sai ya zama kurma ka dinga ɗibo ruwa kana kwararawa akwai masu yin haka ba mutum ya zuba wato in ka samu wanda yake da kokonto ya aure shi yana wani sai ka tausaya masa akwai wanda aka gaya mu wallahi sai barar da ruwan sai ya zubar da ruwan buta guda uku akwai wanda yanzu lokacin sallah yayi to za a yi kiran sallah a tada ya kama a gama sallah bai gama alwala ba sai yayi ya ce ba ce ba akwai kai akwai wanda ya zo ya same ni ya ce fatawa ya ce wallahi da wayarsa ta faɗi a cikin banɗaki wai kawai najasa ta zama najasa ya dinga goge ta nan ma ya taɓa ya ce sai da ta lalace waya ya ce in kuma ya fito daga banɗaki sai dinga ganin najasa ta taɓa shi sai ya yayyafa ruwa duk ya jike jikinsa shakaf ya dinga yi wa waya sai ya ce wallahi da wayan nan ta lalace na zo ce duka dai wannan ce shedan ne yake baka wannan wahala saboda in shi yasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ka'ida dan in ba haka ba daga waswasi wa min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi al khannas kuma mai buya ba za ka ganshi ba jefa ma waswasi kuma ba ganin sa kake ba mai jefa ma waswasin in ka samu masu irin wannan matsalolin zaka akwai wadda ita kuma aka ce in za ta yi alwala da sallah sai yarta ta tsaya kusa da ita in ta yi alwalar da ta yi haka za ta yi shafar kai sai ta ce la ban wanke fuska ba ta ce in bakin wanke a haka fa sai ta gama in ta zo sallan ma tana cikin yi sai ka ta yi turu sai ta ce cika fa sallah ke daidai ne umma a haka take sallah ba akwai wani shi kuma bawan Allah wata rana ya taba zuwa wajena yi ta sallah yi ta sallah ni sai da ni dauka yana da matsalar kwakwalwa sai ga assalamu alaikum assalamu alaikum sai kuma ya take tashi ya tada ikama sai kuma abin da dama a waje na yazo ya ce ba shi ruwa ya alwala yayi sallah ni dai ban san adadin ta ba sai daga baya nake tambayar wani wanda naga suna abin nan sai ya ce ai yana da matsalar waswasi wani lokaci sai kawai yana zaune sai ya ce sallah ta sati ɗaya ba ta ba to fa da zuciyarsa ta bashi cewa sallarsa ta sati ɗaya ba ta ba to shine za ka gan shi ya zo yi ta wannan sallah Allah ya ce make ka baka da irin wannan ka shi sa aka ce da shedan ya zo ya ce maka kayi sallama ko baka baka ce nayi an fahimta in da wannan yake fara da ka ce baka yi ba akwai wanda za ka in sallar ta shi sa duk yanda sallah ta rikice nemo kabda da ba da ta gyara in ka ce kai ta rikice assalamu alaikum shine dama haka yake so ka zama customer ba dai zaka tada ikama ka sake wata ba sai ya bari kayi raka uku ya sake shigo ma da wannan ziyar shi sa tun da wuri kawai nemo in ta rikice ya za a gyara ina fata an gane to za ga akwai masu irin wannan kamar yadda na gaya muku akwai wanda ya zo alwala zai zuba ruwa kuma sai ya gwala idan sau ya wanko ciki dan mutum zai makance to haka shi ma kunne a ce mutum sai ya dinga ɗuro ruwa a cikin kunnen sai ya bubbuga ya bubbuga akwai wanda kuma wannan ganshi shi kuma zai shafa kunne kamar zai tsinke wannan fatun kunnen dinga haka in ya dinga wannan wallahi tallahi ka tausaya kamar zai fuska kunnen to kaga duk wannan kaga wannan yana cikin bidiyoyi mutum sai ya cutar da kansa da haka wannan wanke cikin kunne a wanka wannan shi ma bid'a ne وهو بدعة محرمة إجماعا لأنه إضرار بالنفس دوما أكو تشوتر دا كاي زاكا تشوتر دا زاكا تشوتر دا وتا غبا تا جيكينكا ولأن ذلك أيضا يؤدي إلى السمم sannan hakan kuma zai kai mutun zuwa ga kurumcewa mutun zai iya zama kurma ka dinga buro ruwa cikin kunnanka wa fi umdatul murid as-sadiq yazo cikin umdatul murid as-sadiq wal qa'idatul kulliyya fi hadha wa amsalihi da kuma wata ka'ida ta malaman usul ka'ida kulliya a cikin irin wannan da kuma makamantansa an ta'alama ka sani annallaha subhanahu Allah subhanahu wata'ala innama yudalibuna kawai yana neman mu bima na alamuhu bi wajihin sahihin game da abinda na alamuhu muka sani ta fuska wadda take sananniya bima na amaluhu ne ba na alamuhu ba sai ku gyara إنما يطالبنا بما نعمله بوجه صحيح أو غالب ظن Allah maɗaukakin sarki kawai yana neman mu da mu aikata aiki ta fuska ingantacciya an fahimta sai ku gyara an na'amaluhu an na'amaluhu ba na'alamuhu ba bi wajihin sahihin ta fuska ingantacciya au ghalibi zannin ko kuma ainihin wato zato mai rinjaye wato in za ka yi wata ibada to ka gina ta a kan yaƙini ko a zannun raji ko ka gina ta a kan yaƙini ko ka gina ta a kan zato mafi rinjaye ko zato mai rinjaye a wannan shine abin da ake bukata a wajenka walam ya amurna bi tahsilil ashiya fi ilmi walam ya amurna ubangiji ta'ala bai umarce mu bi tahsilil ashiya mu dinga kokarin tabbatar da wasu abubuwa fi ilmihi wanda wannan yana cikin ilimin Allah ba a samu ba yanzu sano sanin menene can ciki kayi lam'a cikin kunnen ka waye zai san wannan ba Allah ba kawai ce ka wanke nan ka wanke zahirin kunnen ka shikenan can ciki kuma me ya faru wannan ba a saka ba mutum ya yi tsarki ya ce sai ya tura hannunsa cikin duburarsa ya wanko ciki wa ya sa mutum ina fata an gane idla wusula lana ilaihi domin ilimin da Allah madaukakin sarki bai sanar da mu ba shi ya bawa kansa sani la sabila lana ilal wusul ilai ba mu da wata hanya da zamu iya isa zuwa gare shi idla wusula lana ilaihi ba mu da hanya da zamu iya isa zuwa ga ilimin da shi Allah ta'ala shi ya bawa kansa sani bai sanar da mu ba mu abin da ya sanar da mu mu aiki da shi abin da bai sanar da mu ba shi ya bawa kansa sani shi ko wani shikenan ba mu da hanyar da zamu kai zuwa ga wannan ilimin ina fata an gane da haka abin da ake bukata ke wa bintihaihi intaha bayanu ma ahdathahu an-nas fi babil ghusl yace a da tikewar wannan bayani ne wato abinda mutane suka kirkira a babun wankan tsarki bayani ya cike min al-bida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihil uqala duk dan fadakarwa da jan hankalin masu hankali la ala sabilil ihsa ba bisa tafarki irin na kididdiga da kuma lissafta kurakurai da laifukan da mutane suke aikatawa ba insha Allah sai mu tashi albabu sadis a sabi ukai abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana kira sallah sai a amsa ko